بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata sha biyu ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da talatin da shida za mu tashi darasi na ɗari da talatin da bakwai a cikin kitab na sha bakwai shi ne kitabu raba shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar inda za mu tashi babi na sha wato na sha uku inda malai ke cewa babul ƙasmi bainar zaujat babin da zai bayani akan rabu tsakanin mata rabon kwana wa bayani anna sunnata da bayani akan cewa abin da yake sunna shine an takuna li kulli wahidatin lailatin ma'a yawmiha idan to kowace mace a ba ta mafi karanci kwana daya da yini to daga nan kamar yadda malamai suke yawan faɗa shi ne ita matsalar rabon kwana matsala ce ta wato maslahar ka da su wani zai iya cewa kwana uku wani hudu wani biyar amma dai a sani cewa an yi rabon kwana to wannan daren na wannan matar ne ake wato a gidanta to shine ma da yake cewa hadisi na ɗari tara da ashirin da shida sannan kuma za a kore mana irin maganganu da matar bahaushe ta ɗauka cewa idan kana da mace biyu ko sama da haka to duk da kake a ɗakinta ba kai ba kula ɗaya mata wai ko ba ta da lafiya ba za kula ta ba sai dai iyayenta su zo ko ta san yadda za ta yi wannan maguzanci ne ko a ce ba za ka yi mata magana ba mun biya a baya wurare da yawa cewa annabi alaihi salatu wasalam kullun kullun bayan la'asar sai ya shiga ɗakin kowace sun gaisa wanda za mu zo mu ji nan gaba wataƙila Allah ya ara mana lokaci bayan sallah muka shiga kitabu dalal mu ga irin hadisan da suka yi magana akan wato yadda annabi yake shiga ɗakunan wasu alhali ba ranar kwanan su ba to shine malami ce ana Aisha radiyallahu anha qalat an karɓo daga rana Aisha Allah ya ƙara mata yadda tace kuntu agharu ala allati wa habna anfusuhunna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina kishi ga matan da suka suka bada kansu ga Annabi alaihi salatu wa salam wanda suka bada kansu kyauta ga Annabi alaihi salatu wa salam wa aqulu har ina cewa atahabul mar'atu nafsaha yanzu mace ce ta zo kawai a arha ta zo ta kawo kanta kamar yadda ya kawo a cikin suratul azab in za ku iya tuna aya ya ayyuha annabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna sai ce wa ma malakat yaminuka mimma aba Allahu alayhi wa banati ammika wa banati ammatika wa banati خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إيه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي أن من شاكاو تزوج أنت مولما cewa kalmar ma a nan ai akwai inda suke ja Allah ya ce ya kai wannan annabi mun halatta maka matanka waɗanda ka ba su sadaki waɗanda ka ba wa sadaki kaga tun daga kan nana Khadija har zuwa kan nana Maimuna da muka lissafo satin da ya wuce Maimuna bintul Harith ko ce an ba ta sadaki banda wa Zainab bintu Jahash wadda ita ce matar Annabi ta nawa Zainab bintu Jahash ta daya da mun nabi bintu Harith ita ce ta sha wace ce ta nawa ce Zainab bintu Jahash ya salam da ba ku rike wata bakwai barakallahu fi ta bakwai in kuma tambaya ta biyar fa zainab bintu huzaiwa barakallahu fi ta tara ummu habiba ka tabbatar ba za ta amsa aran ba kake ba ummu habiba barakallahu fi to wannan shine um kaga zainab bintu jahash Allah madaukakin sarki shi ya biya sadakin ta gaba daya domin shi ya daura aurenta in fauki sab'i samawat to shi ne Allah madaukakin sarki yace wa ma malakat yaminuka da abinda hannunka ya ribata sune muka ce ku yango annabi mata guda biyu da mariyatul kifiya da na raihana bintu zaid annabiriya al-Qurawiya ko yawa wanda aka ce a yakin Bani Quraiza Annabi alayhi salatu wassalam ya same ta yace mimma afa Allahu alayhi dangane da abin da Allah ya baka alfayu shine ganimar da aka samu ba tare da an gwamza ba ba buga yaki ba shine bai yake wa banati ammika ko banati ammatika ko banati khalika ko banati khalatika allati ajarna ma'aka umra'atan mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi kaga wancan da aka lissafo duk Allah ya halatta wa annabi auren su Allah ya halatta annabi ya aure su cewa wato ƴaƴan baffa auren zumunci kenan ai za ga gida annabi ma ya auren zumunci tsakanin sayyidina Ali da na Fatima auren zumunci ya ne domin sai na alƙanin annabi alaihi salatu wasalam ko bayan mazajin suke ba yawwa saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya lissafo wayannan su ma za a wato iya auren su sai wa mar'atan mu'minatan in wa wa manati khalatika allati hajarna ma'aka sai wa mar'atan mu'mina in wahabat nafsa halin nabi in matar da ta zo gurin annabi alaihi salatu wasalam ta ce tana son sa da aure idan yace ya aure da ta aure domin Allah ya baki wannan dama sai Allah yake khalisatan laka min dunil mu'minin amma yin haka annabi kadai aka ba wa dama banda sauran mu'mini eh duk wanda yake ba annabi ba kowaye in dai ba annabi alaihi salatu wasalam bane in wata ta zo tana son sa to sai dai karbi soyayyar amma sai ya bada sarai sai an kafa shedu sai an yi siga wannan kusufiya ce ta annabi da nassin aya to wannan shine to shine yanzu hadisin yake gaya mana kai tsaye cewa wa qulu atahabul mar'atu nafsaha dana Aisha tace ina kiji mace ta zo kawai ta zo ta ce wato ta ba da kanta yana cewa wai yanzu mace na na iya tana cewa yanzu mace sai kawai ta zo ta ba da kanta kyauta falamma anzalallahu ta'ala tana faɗan wannan kalmar ai kaga wata daga cikin ayyan Abdullahi bin Abbas in bambanta ba ko Anas bin Malik ita ma tana cewa da aka ce ai wata ta bada kanta ga annabi sai ita akwai budurwa a gidan zai dace amma ta bada mata sai baban da yaji ta fi ki alkhairi wanda za ta je ta bada kanta ga annabi alaihi salatu wasallam ta fi ki alkhairi domin ba ma annabi alaihi salatu wasallam ba alhasan ibn ali aure yake zaka amma da zaina ali ya ga wasu da yana neman ƙarsu yace kar ku baki yana cikin aure suka ce in dai ahlul baiti zai aura ya saka mu a ce ya taba aure muna so ballan jira annabi alaihi salatu wassalam to saboda haka wannan shi ne to sai yake ne falamma anzalallahu ta'ala da Allah ya saukar da wannan ayar turji man tasha'u minhunna wa tuwi ilayka man tasha sai Allah ya ce wa man ibtagaita mimman azalta fala junaha alayka sai yace zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzan wa yardana bima ataytahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima to kaga Allah yace turji man tasha'u minhunna kana iya al-irja da da da da da hamza shine ka jinkirtar da abu eh kana iya jinkirtar da wanda kaga dama shine ai to akhar ko to akhir ka jinkirtar da wanda kaga dama daga cikin matan nan wajen rabon kwana kaga dai ga suna a jere su tara to in kaga dama yanzu da ka zo ka fara ta dakin ta farko aka yi tsallake ta ka tafi dakin ta uku shine abin da Allah ya fike ga annabi shine turji man ta sha'u min hunna zaka iya jinkirtar da wanda kaga dama a cikin wa tuwi ilaika man tasha sannan kuma duk wanda kake so ka kusanto da kai ita zuwa gare ka ita ma kana da dama to sai Allah ya faɗi wata kalma cewa wa man ittagaita mimman ajalta duk wanda kake bukata daga cikin wanda kai kyale din nan ada ta daya ta biyu ta uku ta hudu har zuwa ta tara da ya fara ta ɗaya zai tsallake ta uku ta biyu aka tsallake ta uku sai da aka je ta bakwai a jere kawai sai ga yanzu ya kamata bari ya dawo gurin ta biyu ko ta ukun da aka tsallake sai Allah yake idan wato kana da buƙatar ka dawo kan wanda ta tsallake da fala junaha alayka ba kai laifi ba eh idan annabi zai yi haka bai laifi ba wanda duk wanda ba annabi ba idan yayi wannan yayi zalunci ya yi zalunci saboda haka sai dai inda ya dasku cewa kaza sun bada sun bada lokacin kamar yadda kuma mata annaba ne da sallam dan ya koyar da mutane adalci kaga da bai da lafiya ai kwanai a wato a hakan ma daukan sa ake akai ki daki daki har sai da suka haɗu da kansu suka je sun bawana na ya duka domin sun lura kamar ya fito ya zauna a ɗakin nana Aisha to kaga ba zancen rashin adalci gawa annabi alayhi salatu wassalam to shine wa man ibtagaita mimman adalta fala junaha alayhi sai Allah yake zalika adina an taqarra ayunuhunna wannan shi yafi kosanci da yare wato idanun su samu farin ciki in aka yaka za su ji dadi cewa ana raba kwana wala ya hazanna ba za su shiga damuwa ba wa yardaina bima ataytahunna kulluhunna sannan za su yadda da duk abin da ka ba su dukansu wallahu ya'lamu ma fi qulubikum ku da kuke sauraron ayat sauran mu'minai wanda za ku auri mace sama da daya Allah ya san me ya zukatan ku wa kana Allahu aliman halima Allah masani ne kuma mai jimuri shine halima wanda yake wato halim shine aka sa wa ma Abdul Halim ana so kai wato ka kwaikwayi sunan cewa wato ai a zalunce ka zaka iya rama haka hakura shine al-ilmu shi ke cewa jimuri wani yazo yi ma abin da za ka ma fi karfin sa amma ka hakura to shine wannan to kaga wannan shine abin da mala ya kawo mana nan cewa hadisin ya kawo kai cewa wato qultu dana Aisha tana jin ayan nan na sauka tace sai nace ma ura rabbaka illa yusari'u fi hawaka ma ura rabbaka ka kalli kalmar da kyau ba abin da nake tsammani ba abin da nake zato ba sai illa yusa wato wato abin da nake gani shi ubangijinka inji na Aisha cewa duk abin da kake so duk abin da zuciyarka take so shi yake yi eh dan ka gane cewa in dai mace akan aboki ya zama za ta iya gaya ba komai ka duba kalmar hawa ka tace ba kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya magana son zuciya amma saboda matsala ta taso ta harkar kifiya cewa dai na ma lura kamar a Hausa na lura ubangijin nan ba abin da kawai duk san zuciya ta yake bi
aka ta gaya ba
to wannan fa yana ɗaya da abubuwan da mutum yana bibiya zai gane cewa za a gaya maka kalmomi a gidansa wanda zai yi watsi da su kawai wata kalmar ba ma sai ka faɗa ba domin ba faɗe su ba ma ya kamata ka fara tunanin za a faɗa domin annabi da ya fi kowa a rika kawo man magana san zuciya san zuciya ba shi za na gaya muku da malam abubakar gumi ya fito yana cewa malam ashe munafiki ne ni malam ya ce ya san kwanan zazzan aure zai kara ya ce ai malam ai inda mutum zai kara aure munafiki ne ke a gidansa yace cewa ni munafiki ne malam ba ku taba gaya min ba da ya bari yace ajiya ce tace wani munafiki ne to tunda ya san me yake cikin lokacin aure za a sai ya ai malam haka ba ta ai din ne garza kai inda za ka tsara aure munafiki ne yau ka hakura a haka ku tafi kawai a wannan gurin sai munafiki ne a wuce gurin shi kenan kawai to saboda haka kaga abin da yake ma ura rabbaka illa isari au fi hawaka shi ubangijinka duk san zuciyarka ba shi yake bi annabi alaihi salatu wasallam yana da san zuciya kai da shi domin Allah ne ya tsarkake shi yace wa ma yatiqu anil hawa to ita kai amfani da ita anan kuma ayar fa ta sauka a lokacin amma ka ce san zuciyarka inda Allah ya ce cewa fa la tattabi al hawa annabin da ake cewa kar ya bi son zuciyarsa amma yanzu an ce son zuciyarsa Allah ma ji yake bi to kaga wannan ya kai kiji kam sai dai kawai wannan din ya fi kyau na san a dai inda matan mu za su rika koyon wannan din ai ba komai duk kai ka dauke shi wasa kawai amma su da suke wasa da wuka shi ne matsala da wuka ake wasa ai biya biya yanzu sun daina saboda biya biya su za su mutu amma wuka za a daba mutum ya mutu akwai bawan Allah da yana nan da ransa har yanzu irin dawon mu da muke ta garuruwa akwai wata shekara Allah da ranar tsauran auren sa ba ta uwar gidan ta da ɗansa suna shiryawa ta kunna maruta a ciki a ɗakin ana shirin ɗaura aure amma duk da haka zai da aka ɗaura shi kuma aka yi asibiti ne gaba ɗaya ta babbake kawai kaga wannan yanzu titi ne wannan ai hauka ne yawwa to kaga wannan hadisin da muka koya yanzu za mu gane cewa ya halatta mace wato za ta iya ba da kanta ga annabi alaihi salatu wasalam kadai cewa duk wanda ta kakanta ga annabi ya aure ta yake ya aure ta to ta aure sannan malamai sun ce duk auren da wanda ba annabi ba ya yi da sunan kyauta kamar wani wani abu da ya faru da almadari yake gaya mun lansi iya kawai wata gaba zan kawo ba duka ba cewa wani kes ne ya faru a hizba da kes din ya faru bayan mun tattauna lasu akan wannan matsalar aure na wancan hadisin ya yi ma na alwaladu ne birat walil ayyir haja to sai ce akwai wani kes da ake gaba ma suna gaba ma da shi a hizba wani ne shi auren ta zai budurwa ce da yi saboda haka ya aure ta amma tana zuwa gidan wata uku ce ta yau baya gari da ya dawo iyayensa uwarsa ta ce sab wallahi ba ɗansa bane da yadda za a sai an yi waje da ita ba ta ba gidan ya ce je hizba da ya zo ya da daga gari ya zo ya ce gaskiya wannan ɗan na gani da shi ne da nayi yace dan zane shi ne mijinta yace dan zane wata uku ba yace dan zane da aka yi zama dan kamalan yace ai din kafin yace akwai lokacin da na tura akai kuɗi tun a baya yace to ni a zuciyata sadaki ne kun gane iskalin nasa wai shi daga ran da aka kai kudin tun yana zuwa zance wai sadaki ne kaga iyaye ku ku ji wannan da kyau wai wannan da ya tura din su kuma wai shaidu ne to kaga ai sai a ce mai ina siga to amma wannan da yake wata matsala ce daban da ta shafi abubuwa na hukunci kaga kawai wato mu iya wannan gurin za mu kalla yadda matsala za ta kare wannan daban amma wannan ai kaga wayo ne mutum ya kai da can shekarun baya da aka yi ta rigima akan bai ko aure an rubuce rubuce an yi akan baiko aure ne ko ba aure ba yadda za a yi baiko ya zama aure don baiko kawai a ce yanzu yadda wasu ke ta rubuta a jiki an yi engagement ba a zuwa ran daura aure a fata nawa kai abu zai irgu ba ma ran daurin aure a fata ko a zo daura auren ka gaba da kai za kwanan nan wani yake gaya mana mun gama karatu yake faɗa yace a wani kauye ya tafi kai wanda zai je ma ya biya da dakin ranar ni na rage ma hanya na ajiye ya dawo gobe da ya dawo mun haɗe yake to ai ba auren nan ba da mu akai ba sun gama komai sun tafi yake wallahi da wasu aka daura ake su akwai kauyukan da har yanzu kawai kawai sai an daura kowa zai tawo a yan takara ya akwai dan takarar ba su san ma da shi ba amma a lokacin ya kadin alhali shi amma alkawari ya je ya samu manya a kauye ya babba su kuɗi ya ba su sun mai da abin sun tsofin ko kuma ka za abin ta kai ko wallahi ba zawara ne a ai to ba zawara wai ita ce ake kasawa a samu a nemi kuɗi da ita ba to kaga wannan ai zai ba wasu dama ma a irin wannan ƙauyukan ki ta kashe aure kamar da aka faɗa a wasu ƙauyukan da damuna ta zo tana faduwa sai su kashe auren domin sun san wai mutumin kauye wuri ya samu kuɗi zai kuma a wuri kadai kuwa wani yaro ya ɗauko ma adidin zau ya ce wai ta uku zai yi yanzu adidin zau ina ne garin ku ya ce wai ko a bice ya ce ko ina sai yau abokin tafiya ta shi ne shi yana zaman kauye ya ce mata tambayoyi ina ta mamaki ya ce a sai ya gaya mana ya ce ai malam mu ai kai yanzu ku ne abun mamaki a garinmu da kuke da mata ɗaiɗai kace ai mutun yawa kai hudu yaro ne wallahi dan bai fita latin ba kasar 28 da tara amma yana wannan magana cewa matan sa biyu yanzu ta uku biyu yana tuka ne ne da wanda ya dauko mu daga sabon gari zuwa nan to saboda haka kaga wato irin wayannan abubuwan suna buƙatar kulawa kwarai da gaske to kaga wannan shine abu na biyu da ya kamata a kula cewa bai ko ba aure bane sannan a wannan hadisin zamu fahimci cewa kishi akwai abubuwan da za su iya fitowa daga bakin abokiyar zamanka ka kauda kai ka yaje mata kai domin kishi yana iya za su yi fiye da haka mun ga abin da Nana Aisha ta faɗa wannan ta zauna ta nutsu za ta gane cewa Nana Aisha kuma malama ce mai ilimi amma wannan kalmar da ta faɗa kuskure ne kuskure ce haka malamai suka kawo da kansu cewa cewa da sai ma ura rabbaka illa yashari fi hawaka kuskure ne amma wannan abin ya ja dauki ya ja ta ta sauka da kan karatun ta faɗo na to shi sa matsalar karo abokiyar zama za karo wata ta gida duk karatun ta karatu ba zai aiki ba na san malamin daga cikin malaman mu a garin nan da lokacin da za a yi ba irin ba fitikar da ba za a yi ba yi ba an buga kai Allah ɗaya ya hatta fili ta ji ka san da karshe sai da yana ɗaura auren ya bagar ba nan suka yi honi mun ba ma sai bayan an yi wani mun asharul asr suka dawo saboda tsabar masiba na yawa kuma kaga alaji yake ke da cewa na nayi ga da banci kaga abin da zai nuna ba amana ilimi ita kai ruwayar ba ba ta ɓoye ba sai ta kawo hadisin cewa ga abin da ya faru sannan akwai wanda na sani shi ma a manyan malaman garin nan ta taɓa zan da aka yi da matan nan za ka sha mai ta yi abubuwa na fitar hankali amma kuma da ƙarshe sai ta yi saranda don da ƙarshe ba da ta dawo kuma ta rasu kusan wasu abubuwan kayan ɗaki ba ita ta yi wa amaryar da Allah yana so ya gane da ita zai ta gane to saboda haka maza su fahimta da kyau idan za ka tsaro mace abokiyar zama a kuri za ka yi za a ta kama hari haka za ka yi ka tare iyakanka kawai eh abin da za ka yi yayi duk inda zai dire dire kawai ka yi hakuri karka dama idan ka tafi akan cewa matsala za ta faru to sai ka zauna lafiya in ka dauka ba za a yi ba komai ba to shine za ka shiga matsala amma duka za ka fita ko ina kawai ka dora iyakanka dan kace ba rauni a fuska ka kyale ta gaban mata bayan da ko ina da auren ya ya wuce shi kenan za a zauna lafiya to shi ne wannan malamai suke cewa to wannan ya nuna mana cewa wannan matsalar ta mace sai dai kawai mutum ya yi haƙuri idan hakan ta faru da babi na gaba babu jawazi bati ha na ubata ha bi zarrati ha babin da yake magana akan ya halatta mace ta ba da kwananta ga abokiyar zamanta ya halatta in ta ce ba za ta bayar ba sai an siya kaga za ka siya ya rage naka amma ya halatta ta yi kyauta kawai kamar yadda za mu yi an ibn abbas radiyallahu anhu ba ana ada qala ada ibn ali raba yace hadarna ba ibn abbas janazata maimuna mun je jana'izar maimuna bint al-harith ita ce ba ta annabi ta nawa ta nawa ba ta daya ta rasa shekara ta nawa 61 ko da biyu ko kun manta 61 ko da biyu maimunatu bin harith wanda wato abdullahi bin abbas shi ya mata sallah a wannan lokacin to ga abin da ya faru bayan ta rasu yace a da yace mun halarta kaga da wa ai tajiri ne mun halarci jana'izar maimunatu bin harith bi sare a wani guri da ake kira sare sunan guri ne mun sha faɗar wannan gurin a baya wani wadi ne wanda yake wato tsakanin maka da madina shi ne wannan sarifin to me ya faru bakala ibn abbas ya abdullahi da abbas ya jihadi daulatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'atum na'aja yana ga yawa tabi'ai in ba ku sani ba matar annabi ce wannan idan za ku daga makaranta wala tuzazi awha wala tuzalziluha kar ku wujudi gata kaga idan babbe mutu wanda yake falala babban malami a gari ko baladrama ta annabi alaihi salatu wasalam ai za ku ga wajen daukan gawa su sai an taiwa mutane fada kowa so yake ji ya daga wanda kuma wannan yayi haifar da wani abu sai aka kai yanzu kun ga gawar da ka Ahmad minti nawa aka yana magana akan akyali da aka yi da Malam Abdulwahab tun daga cikin masallaci ya rika fada cewa kar ku tozarta mana gawa haka ya rika magana jama'a kar ku tozarta mana gawa saboda wannan abin da kowa sai ya daga ba daidai bane a bari cikin ladabi a dauka lokacin da aka dauko akwai ga wato makarar da wato kowa zai so ya dauka irin ta Annabi alaihi salatu wasallam amma cewa akai kowa ya nutsu haka aka dauka cikin nutsuwa ba ai ta kokowa ba akwai gawo akwai makarorin da fa sai an kakkarya su akwai gawo bawon Allah da sai da aka karya aka tola ta gawa kenan aka rugurguza ta ya fado aka je aka nemo ta wannan ba ladabi bane gaskiya ba ladabi bane ko kaga mutane wai saboda an yi mutuwa irin wannan mutum gaba ɗaya ya zama wato wato hankalinsa baya tare da shi ya zama wani iri yanzu da tabajir a daidai wajen makabartar daidai dab da to dan dolo din kafa a shiga wani sai da ya matse shi yace malam daga da mana shi bai ma san kaga wannan ba ladabi ai ko da ba a ce baka san shi a matsayin sa na babban malami ba a matsayin tun da matashi ne ai zaka ga wannan babban mutum ne to irin wannan abubuwan ba ta cikin tsari gaskiya ba tsari ba tsaf wallahi tun daga cikin darul hadis mala abdullahi yake magana cewa kar ku tozarta mana gawa waye yake ma dole sai kowa ya daugawa waye fada waye yake ma idan ka dauka kai kafi kowa babu to saboda haka kaga Abdullahi da ba zai ce to jama'a ku taurara wannan matar Annabi alaihi salatu wasalam kar garin dauka wasu su dago wasu su kasa saboda haka ku kiyaye matar Annabi ce aka yi ce musu warfuku yace ku yi cikin sauki ku sauƙaƙa a dauka a hankali kun ga aikin da ba ta Annabi ce ko shakka babu za a yi rubuci kowa ya ji ya daga kuma musamman ita ce ta ƙarfi nurun ala nur cewa wasu za su ga mutu haɗu da kowace ba ita sun zo a zamanin ta matar annabi alaihi salatu wasalam annabin da kowa yake son gani ga matar sa yanzu ta bar duniya to kowa zai rika rububi fa innahu kana inda nabi sallallahu alaihi wasallam tikrun to kun ga ya gama wani abu sai yake so ya bada labari sai yace ilimi za a bayar sai yake annaba ne za ta islami ya kasance yana da mata tara shine taran da muka lissafo ban dawa dawa a sha daya ban dawa dawa ban dawa na Khadija da dawa Zuwairiya aba usazu Zuwairiya malam Bukhari ta nauce ka ma sa sai na tambaya na Zuwairiya Zuwairiya bintul Harith al-Salaqiyya ta nauce a mata annabi goma to safiya ta nauke safiya umma habiba fito malamin taka umma habiba na da kuka tika kuke juwariya bintul haris mata annabi ta nauke da takwas to so da aka gabata ciki to su waye guda biyu da ba ta cikin karan nan kaga yanzu ba ta ciki ta takwas ce mariyatul kibiya ba tare annabi ce Sheikh Bukhari ma tare annabi ce mun lissafo ta ba ta yi annabi aga ka ce muna zuba ruwan mu a kwando ke Mariya tana cikin kuyangu. Mariya tana cikin kuyangu. Ina ci sauraro ba, su waye ba ta cikin taron nan. Su nake su waye, na yadda. Su ne ka ka ba da rabon amsa. Su waye da Zainab bintu Jaja. Zainab bintu Jaja kin da. Ita ce Zainab bintu Jaja. Zainab bintu Jaja ta riga annabi rasuwa. sai bayan annabi ya bar duniya Zainab da rasu Zainab bintu Uzaima wayannan biyun su ne gaskiya ya kamata kamar yadda malamin ya ke yawan gaya mana tsira annabi ta narke a jikinka kamar gishiri a ruwa ko sukari a ruwa wannan shi yake nuna alaƙa Allah yanzu tambaya ne akan Cristiano Ronaldo ban nawa yake a Portugal sannan da ya je Juventus ya yi Juventus ko bal nawa yake sannan da ya tafi wannan wannan Manchester bal din sa nawa zuwan sa na farko da zuwa na biyu yanzu da ya koma sannan bal din sa gaba ɗaya nawa wallahi wallahi sai an faɗa ina ga mu a ni wallahi ban sani ba Allah ba zani ba don amsa ce babba ku kuma da matasa nake ni ni da matasan nan ne kana kallo ba akan bandin nan alaji sati biyu da ya wuce da sati uku ko da satin da ya wuce gasa aka rika yi wai saboda wani kulab ne ma ɗaya na gani ban da wancan da aka sa kuɗi na ga wannan karan wani har babur ɗin sai sa da kuɗi akan wai Real Madrid ba za su ci PSG ba yana na kai ta sa shi a sai da na karanta duk wanda ya zako sai na na tsaya na karanta shi ya daina hawa ba yana hawa mashin din da ya ci saboda kawai wai kulab ne biyu wanda ya ce wani ce ya ci dama sai ya ce wallahi sai na ci ka yau shi wai sai ya ci shi ne zai ci shi ne PSG din wanda kuma shi ne Real Madrid saboda haka sai aka sa kuɗi dubu ishirin ɗin sa wani kuma waya ya sa iPhone shi kuma wannan babur ya sa gashi ne ya rubuta cewa idan dai PSG suka ci Real Madrid ya ba da babur ɗin da kuɗin nan naira dubu a jira in ba su ba shi kenan kuma rashin sa'a kulab ɗin da yake so wato cikin ba su ba aka cinye kudin aka cinye babur din da kudin kuma zai Allah yana ne yana inna rabbaka labil mizan yana ne yana jiran sa muna nan ga kauyuka nan muna fama da dawa an za a fita dubu goma sai ta hana ka zuwa amma ya bada kudin sa a banza ma za ka damta li dinillah kai ne kai wa addinin Allah ka gaya wa Allah cewa yanzu amsa da zaka gaya wa Allah cewa na ce makiri al-madrid sun ci ka tana da amsa kawai ba gwara ka zai iya kallon ba kai nishadi a nan ko ba haka bane ka tsaya iya amma ka sa kuɗi aba da Allah alaikum salam kullun tata ne tambaye da za a yi ne idan mutum ya zamo kuɗin tata ya ake da shi ne sai a bayar su matsayin kuɗin riba a kuɗin riba interest ko ai inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba sai kai shi inda ba za a gode mar ba ba domin kudin ta ne ya kai shi wani guri wanda ba ma a bukatar a san waye yayi a je ai wani aikin Allah ne ya fi masa sauki ko ba wanda in ya san wanda suka yi ya ba ke ce in go abun ka ba kyau na faka wannan ya ba ku ko shi ma yayi mawa aji wata kila yanzu haka wannan din yana nan jinin sa ya hau kwarai kuwa Allah ya zaune to kaga sai yake fada cewa su su taran nan kana yaksimu li samani annabi yana raba kwana ga guda takwas banda guda daya wala yaksimu li wahida baya raba kwana da guda daya ita cewa sauda da na na sauda ta ga ita cewa tar annabi ta biyu da ta ga cewa annabi alaihi salatu ta girma ta manyanta kuma mace ce mai jiki kuma da shekarunta annabi ya aure ta da ta ga cewa annabi alaihi salatu wasalam kamar yanzu wato ba ba a yi da ita sosai sai ta je tsayo kanta alam na jira da ba wuce yake wala cewa ita dai da ta bar gidan annabi ta fita daga cikin matan annabi alaihi salatu wasalam ranar alkiyama gwara ta bada kwananta ga wanda ake tasawa da ita sai ta yi ta ya rasulullah kwanana ni ba na bukata na ba wa aisha sai ta zauna lafiya domin shi an cire mata takunkumi akan cewa sai rabon kwana wataƙila a wannan tsallaken da ake taga an tsallake ta karo na ɗaya an tsallake karo na biyu ai mutum da yake da hankali zai duba saboda haka sai ta je ta bada kwanan ta kawai ita ta fito ta tashi a tsarin mata annabi alaihi salatu to sai ya zamto lokacin da annabi ya zo yana rashin lafiya ya fara rashin lafiya tun daga ranar juma'a juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi litinin ko kace rana alhamis ya fara zazzabin amma da yi karbi ba sai wata juma'a sai zazzabin ya zazzabin ya zafi idan to temperature annabi ta zama very high har idan nana Aisha ta dauko tawul ta neman wannan control da ake kafin ta je wani guri yayi zafi gaba ɗayansa da kuma sakowa a ruwa ta goga ba shine a yau tafiyar litinin din tunda annabi ya bar duniya a rawun irin daga goma tara zuwa sha ɗaya a wannan lokacin kullun za a zo da jikin sai yi nauyi kullun sai a zo kofar gida a taru to ana kofar gidan tarkwai tarkwai mutane za a tsaya kawai ajiya yanayin jikin annabi sai na ali ya shiga gidan ka gaba kowa ne zai shiga ba sai na ali ya shiga ya fito sai mutane suka yi kansa ya jikin nasa sai ke da sauki alhamdulillah ya samu lafiya abbas babban sai yana dai ibnu abdul muttalib sai wiji ya kira shi yace ka san dai ni yan uwan ƴaƴan abdul muttalib dai yawancin su a gaba na suka mutu na san in mutum zai tashi na san ba zai tashi ba yace a yanayin kallon da nake wa annabi alaihi salatu wasallam da wahala ya tashi yake abin da nake so da kai a nan da ya kawo man matsala yake ka zo mu je mu tambaya annabi alaihi salatu wasalam in ya rasu ko in ya bar duniya kalifanci gurin zuwa zai zo yana gurin mu ko kuwa sai na ne ta ya takura shi zai ce abin da nake jin tsoro in muka je yanzu idan bai ba mu ba to fa bayan ya bar duniya an ana ta bayarwa ba bai ba mu ba ka bari mu jiro har abin ya zo kanmu kun ji wata amsa har abin ya zo kanmu kuma kaga hakan ce ta faru shi sa yace lokacin da sai na Abubakar ya hawo khalifanci bayan annabi ya bar duniya ana dora shi yace ina so amma sai na Abubakar ya bi ni tantanta ita ma wannan amsa ta burge batun kana so daban kuma an fika tantanta daban yace ina so kana son abu daban kai ka dace kuma daban yace ina so ko shakka babu to waye baya son kujira annabi kuma musamman shi da gidansu ne daga gidansu ta fito saboda haka sayyidina Umar ma yazo yace shi ma ina so amma ya bi ni tantanta wannan amsoshin sune idan mutum yana kallo zai gane cewa matsalar sahabbai kaddara ta riga fata ce ba ruwanka wani abu ne da Allah ya tsara shi kawai shi sa wasu suka ce wai rashin tambayan nan kamar yadda fadlul lahi jilani ya kawo a cikin fadlul lahi saman sharhi adabul mufrad yace wasu da cikin malamai suna cewa rashin tambayan ya janyo gidan sayyidina ali wasi mulki mai tsawo ba shi ko abbas da ya tambaya domin ya je ya tambaya annabi bai ba su ba da ya tambaya kuma duk da ba ba su ba amma sai an yi wato an yi wato abbasiya ɗan gidan suke ta mulki wannan amma ba nasi eh suna faɗa wannan amma babu ne haka yana alin ka kalli banda shi da ya zo sai na alhassan ai wata shi da ya kawai tsara ke ne daga nan ya tana da ya bawa mu'awiya sai na alhussein ko bai mai ba ga abin da ya faru to wayannan su ne matan guda tara wadda ta bada kwananta ita cewa nana hafsa nana sauda to a lokacin ne da ake daukar duk kwana ɗaya sai a ɗauke shi a kai shi ɗakin wanki amma lokacin da ciwon ya yi tsamari ka iya cewa daga ranar alhamis ta biyu kika ga wannan ana ɗaukansa don ya kwatanta al'ummar ta adalci sai a ɗauke shi a kai shi ɗakin da yake to shi ne yake tambaya sai ya ce yau a ɗakin wa nake sai a ce wanki gobe ba wanki za ta fa wanda da an ce wanci an ce Aisha zai shiru ba zai kuma magana ba inda an faro lissafi da an tsaya akan mutum biyar ta biyar sai Aisha to ba zai ƙara sa ba zai je gobe ma ya kuma tambaya aka ce ɗakin wa kake ana cewa Aisha shiru zai to sai suka gane matan suka mitin cewa mun gane cewa Annabi ya fito ya jinya a ɗakin Aisha saboda kaddara ta riga fata domin duk inda Annabi ya rasu ana ake binne wanda kuma fassarorin nan da yawa an riga an yi su kaga wata rana hadisi Abu Musa al-Ashari da Bilal Abu Dawud ya kana Bilal Abu Musa al-Ashari kuma Imam Bukhari ne ya kawo a cikin Al-Adabul Mufrad cewa lokacin da Annabi ya fito wata rana zai tafi wata gona Abu Musa al-Ashari ko Bilal yace na bi shi a baya yana zuwa ya shiga wata cikin gona ya same ta mai rijiya ce bayan ya biya bukata ya kama ruwa ya zauna akan kidinta domin yadda suke yin rijiya shine sai a yi kidu a yi kwari kuma can kasa gurin zaman ya zama kwari nan kuma mai tudu kama abin zama to ruwa saboda tana da ruwa mai yawa zaka iya turo kafarka saboda cikarta ka rika taba ma kafa to larawa yadda ke gurin nan ake zuwa a sha iska a ci kayan marmari a sha iska a cikin lambu abu masana shari ya ce na ba annabi alaihi salatu wasalam yana zuwa sai bayan ya biya bukatar su sai zauna akan cidin bakin rijiya yace ni kuma sai na tsaya sai ya umarce ni dan magadi ina tsaye a bakin kofa ana haka sai na abokan ya duba rigan ki ba sai ya tawo gurin sa yana zuwa yace zai shiga sai abu masana shari yace tsaya nan sai na tambayo ma yaje yace abubakar ne yake neman izini yace ka ce shigo kuma dan aljanna da yazo sai matsa makuta da shi sai zauna a daman sa annabi na hagu shi na dama shi ne aka ce kaga limanci kenan dama liman a hagu yake tsayawa amma mu kuma a dama to sai aka yi kamar tsayuwar sallah suna zaune akan tudun su biyu ana haka sai na Umar shi ma ya nema annabi bai ganki waje ya taho nan ya biyo shi gonar yana zuwa shi ma Abu Masalaka ya ce dakata anan ko Bilal shi ma yaje ne mai izini yace ka ce shigo dan aljanna ne yana shigowa yazo kowa in yazo sai ya danna dai kafar wanda wato farjan lansa saboda ya zira kafarsa a cikin wannan ruwa ya rika dan jiyo sanyi shi ma sai sai suka sa annaba a tsakiya to sai zamto tidin ya cika iya gurin zaman sai dai kwai yace ana haka sai na Usman shi ma yazo da ne bi izini sai ya tsaya ni tambayen ma yaje ya ga amarci yace ka ce shigo dan aljanna ne amma wata musifa za ta same shi saboda haka da ya shigo ba guri a nan sai ya zauna a ƙasa daga kwari shine Hassan al-Basri yake cewa sai na fassara na fassara wannan zaman na Annabi alaihi salatu wasallam da Zainab Abubakar da Umar da kaburburan su guda uku yadda ka gansa akan tidin nan to haka kabarin su yake a cikin ɗakin na na Aisha. To amma wata tambaya da nayi wasu muna karatu da su a Arabul Mubarak cewa me yasa sai na Umar ma kashi shi akai amma akai ma albushi da aljanna kawai ba a ce wata musiba za ta zame shi ba amma sai na Usman aka faɗa me amsa alhali duk kace sa akai ko Abu Lulu atal Majusi ya sassoka ban makami wannan shi ma Abdurrahman ibn al-Munzir ya kashe shi sai na Ali me bambanci abu sai na Usman abuwan ɗan tawaye kai ta kowa kuma sai na Ali ɗan tawaye sun kashe sai na wato Usman me bambanci na'am to na ji wannan alaji ne zaka ce Mm-hmm. Alayi Abubakar cewa wai wai a ce ana waje ana jira za a kisa da bambanci da wanda kawai zuwa aka yi shi kaga tsoratarwa sai da aka yi kwanaki wajen kwana arba'in amsa tana da kyau amma ba ita wace cikakkiyar amsa me za ka ce a ran ba shi ne masifar? na'am na'am? shi kuma zai na wasu ba shi kuma zai zai na wasu wanda ya yi yan tawaye ba shahada kai wake na'am mala ba ango ina san amsar nan gaskiya wannan an gwai 'yan dabaru ya mu 'yan dabaru ne kawai alaji ƙaraye nasa ya so kawo rabo kai a musulunci ta ba amsar nan ta burge ni na'am eh kafiri ne musulmi ne kun ji wani karatun ku ba wanda ya kashe sai na Umar kafiri ne wanda ya kashe sai na Usman ko suka kashe shi musulmi ne na yadda da haka ba ba ita ce amsa ba alhaji zai magana eh na na
saboda magana cewa ta ayyuki na ainihin kawo tsarin kuma da wani hmm a ainihin kai tsarin na wanda shi ne da kawo zuwa tsakanin a musa a tsari da yadda ake na an sa alhaji abdullahi ma ta burge ni amma ba har yanzu ba ita nake nake bukata ba to ma dima zarabi ne eh mm. cewa wato kashe sai na Usman annabi ya ce ita ce farkon fitina da za a bude to sai na Umar ba da aran mata a baya na'am eh kun ji wani karatun ku sai na Umar shi ya roki shahada shi kuma sai na Usman ba Malam Nura a da ba garin nake ina zaune a garin yawa eh shi sai na Usman malam da yake akan khilafan ne shi kuma sai na Umar fa individual differences ne. kawai ra'ayi ne yanzu sai na Umar misali ai kaga kafin nan da ya haɗu da Abu Lu'lu'atul Majusi a hanya sai da yace masa sai da yace masa ya kamata a rage mun haraji inji Abu Lu'lu'a sai ce haba sana'a ka nawa kun ga wani interest ne nasa cewa akan haraji ya kullaci sai na Umar shi kuma wannan kilafar ce gaba daya shi za ya zama fitina kilafar shi wannan da yazo ba akan kilafa bane ba ba shi bane wannan kuma kilafar gaba daya ai tawaye ba ku ji an ce tawaye ba cewa ba shi yadda ba shi za na ce an zo shi ku suna kan hanya amma zo muke wannan kalmar kawai ta fito saboda haka maganar shahada duk shahada suke ba da san cewa wani yaro a duk shahada mutum ya kawai kashe mutum kawai a harkar addini wato me ya yi shahada ana alkiyama annabi ya ce haka zai zo ya riko wuyan wanda ya kashe shi yana tafiya ubangiji tambaye shi lima qatalani me yasa ya kashe ni saboda haka wannan shi ne an gane ko to saboda haka wannan shine karshen hadisi babin da na dauka yau zamu je karshe gaskiya mu rufe karatu yau amma za mu karatu sati mai zuwa daga sati mai zuwa za mu rufe karatu insha Allah ta'ala insha Allah abubuwan da muka faɗa dai ga Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure Allah ya je mana akwai wani littafi da za mu saki za mu fara biya shi sati mai zuwa na azumi ko satin gaba da zarar mun mallake shi idan akwai wanda zai mana sadaka jariya sai iya biya a raba wa mutane fa'idodi ashirin da shida na shek salihul munajjid ta so to da shi nan wanda yake za mu biya shi mun saba duk shekara ana biyawa insha Allah ta'ala bai da yawa mun ga dama mu biya shi rana daya ko yayi yawa a biya shi a kwana biyu amma dai an an zame mun saba din shekara a fito mana da shi ko a fito da littafin da muke so mu photocopy amma wannan karan akwai shi available insha Allah idan har ba ni yanzu ina da copy har zuwa lokacin za mu tuntuba mu ji a yan uwa da muke da su iyaye masu neman lada masu sadaka wakafi na littafi in Allah ya sa wani ya zamu ya fiya ina faɗa wannan har matasa ku koyi wannan ɗabi'a ka sai littafi ka bayar don wakafi ne mai kyau domin aka biya littafi daga lokacin da ka bayar aka biya to ladan fa ba zai yanke ba ba kamar rijiya ba ce za ta iya kabewa a ai kuma ba kar ai kar kar kai kar ai wasu shi kofi daya ko wanda kofi daya baya haura 300 da kofi eh insha Allah ta'ala na'am wanda yake za mu biya shi a cikin gandu wataƙila kuma idan mun ga zai yiwu shi ne ya danganta da zuwa satin idan muka karatun mu zai gamu to za mu yi nan talata da laraba a nan da can za mu yi karatun in kuma mun gaba karatun mu gaba ɗaya iya lokacin to za mu biya shi ne a cikin gandu insha Allah Allah ya tsaya da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe ba muna roƙon Allah da juna da kyawawa da kofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da juna da kyawawa da kofin sa madaukaka waɗanda suka yi mana gaskiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin wannan ibada ta azumi da muke tinkara Allah ka ba mu lafiya ka ba mu ikon bauta a cikin wannan muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsoron sa madaukaka kasar ma Allah ya zauna da ita lafiya kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أرضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.